بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله باب في التعاون على البر والتقوى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka na riyadu salihin karatun da muke bayani akan tarjamar hadisan da riyadu salihin na imam nawawi ya kunsa a satin da ya wuce mun yi bayani akan babin da yake yin umarni da hana bid'o'i da kuma abubuwan da ba su da asali a musulunci sannan muka zo muka yi bayani akan babin da yake magana akan cewa duk mutumin da ya zama sababin wani alkhairi to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan duk mutumin da ya aikata wannan alkhairin a yau za mu tashi daga babin da yake magana akan taimakekeniya wajen aikata alkhairi da kuma tsoron Allah na'am
قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku dinga taimakekeniya wajen aikata alkhairi da kuma wajen aikata tsoron Allah.
Wa ƙala ta'ala wal asr innal insana lafi khusr Allah maɗaukakin sarki yana cewa wal asr ma'ana Allah ya yi rantsuwa da zamani. sai ya ce innal insana lafi khusr tabbas dan adam yana cikin hasara
illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai fa waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari sannan suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri
قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إمام الشافعي يافد وتمغنى وتشمعنر ونمغنر شيني
إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة yana cewa yawancin mutane sun gafala daga kula da ma'anonin wannan sura.
وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال أنكر أودغا زيد بن خالد الجهني الله كارم سيرجعنا شيوا
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي الله إرادة أمين شاء الله سبت عقريش ياتي
من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا duk mutumin da ya taimaka wajen haɗa abubuwan da za a tafi kayan yaƙi ya ba wa wani to yana da ladan wanda ya je yaƙi ma'ana shi ne duk mutumin da ya tara kayan yaƙi ya tattara duk abin da ake buƙata na kayan yaƙi ya ba wa wani domin ya tafi yaƙi da su to yana da ladan wanda ya je yaƙin
ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا hakanan duk mutumin da ya bawa wanda zai tafi yaƙi abin da zai bar wa iyalansa ko kuma ya kula da iyalansa bayan ya tafi yaƙi to shi ma yana da ladan wanda ya yaƙi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه An karɓo daga Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika wani ɗan aike zuwa bani lahiyan wanda wasu mutane ne daga kabilar huzai
فقال لينبعث من كل rajulaini أحدهما والأجر بينهما annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutum biyu to su tura ɗaya ya je yaƙi idan suka tura mutum ɗaya to su duka za su samu lada mana za a raba musu ladan da za a samu a yaƙin
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah yarda da shi
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya haɗu da wasu mahaya a dai wadai wani guri da ake ce masa rauha
فقال من القوم sai ya ce musu ku waɗanne mutane ne قالوا المسلمون sai suka ce musulmai ne
فقالوا من أنت sai suka ce kai kuma wane ne قال رسول الله sai ya ce ni manzon allah ne
فرفعت إليه امرأة صبية sai wata mace ta ɗaga wani yaro
فقالت ألي هذا حج sai ta ce wannan yaron yana da hajji ma'ana hajji ya wajaba akan wannan yaron قال نعم ولك أجر sai ya ce eh amma ladan naki ne
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu musa al'ashari allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai kula da sitan ajiye kaya to idan ya zartar da abin da aka umarce shi da shi na yin sadaka to zai samu lada zai samu lada kamar ladan wanda ya yi sadaka mana in dai ya zartar da irin abin da aka umarce shi da shi na ba da sadaka wacce mai gidansa ya umarce shi da shi to shi ma zai zama yana da ladan wanda ya yi sadaka
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب في النصيحة babin da yake magana akan nasiha
قال تعالى allah maɗaukakin sarki yana cewa إنما المؤمنون إخوة mus- mu'minai ɗan uwan juna ne وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام
Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin Alƙur'ani lokacin da yake magana a kan kisa annabi Ruh,
وأنصح لكم kuma ina nasiha gare ku.
وعن هود صلى الله عليه وسلم
Haka na Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a lokacin da yake ba da labarin kisa annabi Hud, وأنا لكم ناصح أمين kuma ni mai nasiha ne gare ku kuma amintacce.
وأما الأحاديث Amma hadisan da suka zo waɗanda suke magana a kan nasiha kuwa, فالأول عن عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه na farko ya zo daga Tamim ne addari Allah ya yarda da shi.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce الدين النصيحة addini nasiha ne قلنا لمن sai muka ce nasiha gawa قال لله sai ya ce ga Allah ma'ana ta hanyar biyayya gare shi ولكتابه nasiha ne ga littafin Allah ta hanyar aikata abin da ya kunsa ولرسوله sannan nasiha ne ga manzon Allah ta hanyar a biyayya a gare shi cikin duk abin da ya umarni da kuma hannuwa daga duk abin da ya hana ولأئمة المسلمين kuma nasiha ne ga shugabannin musulmai ta hanyar a yi musu biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah da manzansa ba وعامتهم kuma nasiha ne ga ragowar gama garin mutane ta hanyar yin mu'amala da su kamar yadda ya dace رواه مسلم muslim ne ya rawaito
الثاني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال hadisi na biyu an rawaito shi ne daga jarir bin abdullah Allah ya yarda da shi yana cewa بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة na yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a akan tsayar da sallah وإيتاء الزكاة da ba da zakka والنصح لكل مسلم da kuma nasiha ga kowanne musulmi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na uku an rawaito shi ne daga Anas Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ɗayan ku ba zai yi cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر babin da yake magana akan umarni da kyakkyawa da kuma hannuwa daga mummuna
قال الله تعالى Allah maɗaukaki yana cewa
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر lallai a cikinku a samu wata al'umma wacce za ta rinka yin kira zuwa ga alkhairi suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani da mummuna.
وأولئك هم المفلحون Tabbas waɗannan su ne masu babban rabo.
وقال تعالى Allah yana cewa maɗaukaki, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ku ne mafi alkhairin da aka fitar wa mutane kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani da mummuna.
وقال تعالى Allah yana cewa خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ka dinga yin afuwa kuma ka dinga yin umarni da kyakkyawa sannan ka kau da kai daga barin jahilai.
وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masoya ne ga sashi
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani daga mummuna وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم Allah an ci kafirai waɗanda suke daga bani Isra'ila akan harshen annabi Dawud da kuma harshen annabi Isa ɗan Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah an ce su ne saboda abin da suka kasance suna sabawa sannan kuma sun kasance suna wuce gona da iri
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه sun kasance ba sa hana junansu game da mummunan aikin da suke aikatawa لبئس ما كانوا يفعلون tabbas abin da suke aikatawa ya munana
وقال تعالى Allah maɗaukaki yana cewa وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ka ce wannan gaskiya ce da ta zo daga ubangijinku don haka wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirci وقال تعالى فاصدع بما تؤمر Allah maɗaukakin sarki yana cewa ka yi ƙoƙari ka ci gaba akan abin da aka umarce ka
وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون Allah yake cewa mun tseratar da waɗanda suke hani daga mummuna waɗanda kuma suke zalunci muka kama su da wata azaba mummuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fita daga abin da aka umarce su
والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne وأما الأحاديث amma hadisan da suka zo kuwa فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال hadisi na farko an rawaito shi ne daga abu sa'idin al-khudri Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من رأى منكم منكرا فليغيره بيده duk mutumin da ya ga mummuna daga cikinku to ya canza shi da hannunsa فإن لم يستطع فبلسانه idan kuma ya kasa to ya canza shi da harshensa فإن لم يستطع فبقلبه in kuma ya kasa to sai ya canza shi da ah, zuciyarsa mana ya ƙi abin a zuciyarsa وذلك أضعف الإيمان wannan shi ne mafi raunin imani رواه مسلم muslim ne ya rawaito
الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه hadisi na biyu an rawaito shi ne daga abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi kafin na zo face sai ya kasance daga cikin al'ummarsa akwai waɗanda za su dinga taimaka masa akwai kuma waɗanda za su dinga riƙo da sunnarsa kuma suna kwaikwayon umarnin da ya bayar
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون sannan kuma daga baya sai a samu wasu mutane da za su zo waɗanda za su dinga faɗan abin da ba za su aikata ba kuma suna aikata abin da ba a umarce su ba
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن duk mutumin da ya yaƙe su da hannunsa to shi mumini ne ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن duk mutumin da ya yaƙe su da harshensa shi ma mumini ne ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن duk mutumin da ya yaƙe su da zuciyarsa shi ma mumini ne ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل bayan wannan ba wani abu na imani da ya rage ko da kwatankwacin ƙwayar zarra رواه مسلم muslim ne ya rawaito الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه hadisi na uku an rawaito ne daga ubada dan samit Allah ya yarda da shi
قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة yace mun yi wa annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi mu baya akan ji da biyayya في العسر واليسر a cikin halin tsanani da kuma halin da muke cikin yalwa
والمنشط والمكره da kuma halin da muke cikin nishaɗi da kuma halin da ai muke cikin takura وعلى أثرة علينا ko da kuwa shugabanninmu sun hana mu haƙoƙinmu to ya waje ba gare mu mu yi musu biyayya
وعلى ألا ننازع الأمر أهله
kuma kada mu yi jayayya da masu al'amari ma'ana shugabanni kada mu yi jayayya da su mu yi fito na fito da su إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان sai dai idan kun ga kafirci tsana sai dai idan kun ga kafirci karara wanda kuke da hujja a wajen Allah akan cewa kafirci ne
وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم kuma mu dinga faɗan gaskiya ko a ina muke kada mu dinga jin tsoron zargin mai zargi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم hadisi na hudu an rawaito shi ne daga nu'man dan bashir Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce
قال مثل القائل في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mutumin da yake hana aikata abubuwan da Allah baya so da kuma wanda yake fadawa cikin sabo kamar misalin mutane ne da suka shiga cikin jirgin ruwa sai suka yi ƙuri'a a tsakaninsu
فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها sai wasu suka ce za su zauna a sama wasu kuma ƙuri'ar ta fada a kansu suka zauna a ƙasa
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم waɗanda suke ƙasa sun kasance idan suna buƙatar ruwa to sukan wuce ta waɗanda suke sama da su
فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا sai su ce wa na saman su ina ma da a ce za mu ɗan huda wannan jirgin ruwan ta ƙasa tunda dama ƙasa namu ne amma in mun huda don mu samo ruwa ba za mu cutar da na saman mu ba
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا idan sun kyale su suka yi abin da suke so na huda jirgin ruwan ta ƙasa to dukkansu za su hallaka وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا idan kuma suka hana su to sai su tsira gaba ɗaya رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها
hadisi na biyar an rawaito ne daga ummu salama allah ya yarda da ita
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa
إنه يستعمل عليكم أمراء tabbas za a sanya muku wasu shugabanni فتعرفون وتنكرون za ku ga abin da kuka yarda da shi za kuma ku ga abin da bai muku ba فمن كره فقد برئ duk mutumin da ya ƙi abin to ya kubuta
ومن أنكر فقد سلم duk mutumin da kuma ya nuna cewa bai yadda ba to tabbas shi ya kubuta
ولكن من رضي وتابع inda mushkilar take shine ga wanda ya yarda kuma ya bi
قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم sai suka ce ya manzan Allah za mu iya yaƙa su
قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ya ce a'a ba za ku yaƙe su ba in dai suna yin sallah رواه مسلم muslim ne ya rawaito السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها hadisi na shida an rawaito shi ne daga uwar muminai zainab binti jahash allah ya yarda da ita أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول manzo allah kira da aminci allah su tabbata a gare shi ya shiga wajenta a firgice yana faɗa
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب babu abun bautawa da gaskiya sai allah kwarin azaba ya tabbata ga larabawa saboda wani sharri wanda ya kusanto
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yau an dan buɗe wata ƙofa daga katangar ya jujuwa ma'juj yayi ƙawanya da ƴan yatsunsa wato babban ɗan yatsunsa da ƴan manuniya domin ya nuna girman ƙofa فقلت يا رسول الله sai na ce ya manzon Allah أنهلك وفينا الصالحون yanzu za a hallakar da mu ko da ko akwai managarta a cikinmu قال نعم sai ya ce eh tabbas إذا كثر الخبر in dai ɓanna ta yawa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito
السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
hadisi na bakwai an rawaito shi ne daga abu sa'idin khudri Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إياكم والجلوس في الطرقات na hane ku da zama akan hanya فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد sai suka ce ya manzan Allah ai wuraren zaman mu ne ba za mu iya barin su ba نتحدث فيها anan muke tattaunawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه to in dai ba yadda za ku yi sai kun zauna a gurin to ku yi kokari ku ba wa hanyar hakkinta قالوا وما حق الطريق يا رسول الله sai suka ce ya manzan Allah menene haƙƙin hanya قال غض البصر sai ya ce rufe ido وكف الأذى da kamewa daga cutar da mutane ورد السلام da mayar da sallama والأمر بالمعروف da umarni da kyakkyawa والنهي عن المنكر da kuma hani daga mummuna متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما hadisi na takwas an rawaito shi ne daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga wani zobe na zinare a hannun wani mutum فنزعه فطرحه sai sai ya cire shi ya yadda shi وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ya ce yanzu ya ɗayanku zai je ya ɗauki garwashe na wuta ya saka a hannunsa
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به sai aka ce da mutumin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ɗauki zoben mana domin ka amfana da shi قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce wallahi ba zan ɗauke shi ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito
التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني
an karɓo daga hassanul basari yake cewa a'is ɗan amr ya shiga wajen ubaidullahi bin ziyad sai yake ce masa ya kai ɗana
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa إن شر الرعاء الحطمة mafi sharrin masu kiwo su ne waɗanda ba sa jin tausayin talakawansu فإياك أن تكون منهم ka yi ƙoƙari a hirɗinka kada ka kasance daga cikinsu فقال له اجلس sai ya ce da shi zauna فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم sai ya ce ai kai baka daga cikin mafifita masu daraja daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال وهل كانت لهم نخالة sai ya ce dama a cikin sahaban annabi akwai marasa daraja ne إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ai marasa daraja sun zo ne bayan sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama رواه مسلم muslim ne ya rawaito العاشر عن حذيفة رضي الله عنه hadisi na goma an rawaito shi daga huzaifa Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
والذي نفسي بيده na rantse da wanda raina yake a hannunsa لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ko dai ku dinga umarni da kyakkyawa kuma ku dinga hani da mummuna
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه
ko kuma ya kusa Allah ya sauko muku da wata azaba daga wajen shi ثم تدعونه فلا يستجاب لكم sannan ku roƙe shi kuma ya ƙi amsa muku رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
الحادي عشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
hadisi na goma sha ɗaya an rawaito shi ne daga abu sa'idin khudiri Allah ya yarda da shi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر mafificin jihadi shine kalma ta adalci a wajen sarki wanda yake azzalimi
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito kuma Tirmidhi ya ce hadisi ne mai kyau الثاني عشر عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه
hadisi na goma sha biyu an rawaito shi ne daga Tariq bin Shihab al-Bajali Allah ya yarda da shi
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرب
wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ya sanya kafarsa a cikin allikafa
أي الجهاد أفضل؟
wanne jihadi ne ya fi kowanne قال كلمة حق عند سلطان جائر sai ya ce kalma ta gaskiya wacce za a faɗa a wajen sarki azzali
رواه النسائي بإسناد صحيح nasa'i ne ya rawaito da sanadi ingantacce
الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال hadisi na goma sha uku an rawaito shi ne daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل
farkon lokacin da aka fara samun tawaya a cikin al'umomin Yahudu da Nasara
أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك
mutum zai haɗu da ɗan uwansa ya ce masa ya kai wani ka ji tsoron Allah ka daina aikata abin da kake yi saboda bai halatta ba
ثم يلقاه من الغد وهو على حاله
sannan gobe ma ya haɗu da shi yana nan bai bar abin da aka hana shi ba
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده
amma duk da haka wannan ba zai hana shi ya ci abinci tare da shi ko ya sha abin sha tare da shi ko ya zauna tare da shi ba
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga sun aikata haka sai ya buga zuciyar sashin su da zuciyar sashi mana gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su ya kuma sanya zunubin ya musu tasiri su duka
ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم sannan ya ce Allah an ci kafirai waɗanda suke daga Yahudu da Nasara a kan harshen annabi Dawud da kuma Isa ɗan Maryam.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah an ce su ne saboda saɓan da suka kasance suna aikatawa da kuma wuce gona da irin da suka kasance suna yi.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه Sun kasance ba sa hana junansu aikata mummuna لبئس ما كانوا يفعلون abin da suke yi ya munana.
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا Za ka ga da yawa daga cikinsu suna zamar da arna a matsayin masoya.
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم abin da kawunansu ta gabatar musu ya munana أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون saboda ya jawo Allah ya yi fushi da su kuma za su dawoma a cikin azaba.
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Idan da a ce sun yi imani da Allah da kuma annabi da abin da aka saukar masa to da ba su rike su a matsayin masoya ba sai dai dama yadda lamarin yake mafiya yawancinsu fasikai ne.
ثم قال كلا Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai bari wannan والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر wallahi ko dai ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani da mummuna
ولتأخذن على يد الظالم kuma ku hana azzalimi ya yi zalunci
ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا kuma ku koya masa bin gaskiya ku takura masa ya aikata abin da yake daidai
أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ko kuma Allah ya buga zuciyar sashinku da zuciyar sashi ثم ليلعننكم كما لعنهم sannan ya la'ance ku ya tsine muku kamar yadda ya tsine musu رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmizi ne suka rawaito kuma tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau
هذا لفظ أبي داود abu dawud shi ne mai wannan lafazin da ya gabata ولفظ الترمذي lafazin da ya zo kuma a sunanin tirmizi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم lokacin da banu isra'ila suka fada cikin zunubai malamansu sun hana su
فلم ينتهوا sai suka ƙi hannuwa فجالسوهم في مجالسهم sai kuma suka ci gaba da zama da su a guraren da suke zama وواكلوهم وشاربوهم suka ci gaba da cin abinci da su suna kuma shan abin sha da su فضرب الله قلوب بعضهم ببعض sai Allah ya buga zuciyar sashin su da zuciyar sashi ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ya la'ance su akan harshen Annabi Dawud da kuma Isa dan Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah ya yi musu haka ne saboda zunubin da suka aikata da kuma wuce gona da irin da suke yi فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yana kishin gida sai ya tashi ya zauna
فقال والذ فقال لا والذي نفسي بيده حتى تعطروهم على الحق أطرا Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ina na rantse da wanda raina yake a hannunsa al'amura ba za su taɓa tafiya daidai ba har sai kun riƙe hannayen waɗanda suke zalunci kun nuna musu gaskiya.
الرابع عشر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال hadisi na goma sha hudu an rawaito shi ne daga abu bakar siddiq allah ya yarda da shi yana cewa
يا أيها الناس ya ku mutane إنكم تقرؤون هذه الآية tabbas ku kuna karanta wannan aya يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji da kanku dukkan wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in dai har ku kun yi shirya
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول sai dai ni na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه idan mutane suka ga azzalimi ba su hana shi aikata zalunci ba to ya kusa Allah ya kawo bala'in da zai game su su duka
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة
Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito wannan hadisin da sanadai ingantattu
باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله babin da yake bayani akan girman ukuba ga mutumin da yake umarnin mutane da kyakkyawa amma shi baya aikatawa yake hana mutane aikata mummuna amma shi kuma yana aikatawa قال الله تعالى Allah yana cewa
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب yanzu kuna umartan mutane da kyakkyawa amma kuma ku ba ku aikatawa ashi kuma kuna karanta littafi
أفلا تعقلون yanzu ba za ku hankalta ba وقال تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
ya girma ya girma ya ya uba ta girma a wajen Allah bai zama cewa kuna faɗan abin da ba ku aikatawa
وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a lokacin da yake bayani akan kisa annabi Shu'aib
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ni fa ba wai ina so na je na aikata abin da na hana ku bane
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما
an karɓo daga usamatu ɗan zaidu allah ya yarda da shi yana cewa
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار za a zo da wani mutum ranar alkiyama sai a jefa shi a cikin wuta فتندلق أقتاب بطنه sai 'ya'yan cikinsa su fito waje
فيدور بها كما يدور الحمار الرحى فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى sai ya dinga zagayawa da ita kamar yadda jaki yake zagayawa a cikin dutsen niƙa
فيجتمع إليه أهل النار sai an wuta su taru a kansa فيقولون يا فلان sai su ce ya kai wani
ما لك me ya same ka ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت أم ألم تكن تأمرنا ب... ألم تكن ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
ba kai ne kake umarni da kyakkyawa kake hani da mummuna ba فيقول بلى sai ya ce haka ne كنت آمر بالمعروف ولا آتيه nakan yi umarni da kyakkyawa amma ni ba na aikatawa وأنهى عن المنكر وآتيه nakan yi hani da mummuna ni kuma sai na aikata متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب الأمر بأداء الأمانة babin da yake magana akan ba da amana ga masu ita
قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Allah yana umarta ku ku ba da amana ga masu ita وقال تعالى Allah yana cewa إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas mu mun bujiro da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu amma dukkansu sai suka ji tsoron su anshe ta suka ƙi ansar wannan amanar amma shi ɗan adam sai ya ansa إنه كان ظلوما جهولا tabbas shi ɗan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abu huraira أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa آية المنافق ثلاث alamomin munafiki guda uku ne
إذا حدث كذب idan ya yi zance ya karya وإذا وعد أخلف idan ya yi alkawari ya saba وإذا اؤتمن خان idan aka amince masa ya ha'inci متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية a wata ruwayar وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ko da ya yi azumi kuma ya yi sallah ya riya cewa shi musulmi ne
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما
an karɓo daga huzaifa ɗan yaman allah ya yarda da shi yana cewa
قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين Manzo Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labarin abubuwa guda biyu.
قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر Na ga ɗaya daga cikin su ina jiran ɗayan.
حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال Ya ba mu labari cewa amana ta sauka ne a tsakiyar zukatan mazaji.
ثم نزل القرآن Sannan Alƙur'ani ya sauka, فعلموا من القرآن وعلموا من السنة sai suka sani daga Alƙur'ani kuma suka sani daga sunna.
ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin lokacin sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labarin lokacin da za a ɗauki amana inda yake cewa ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت mutum zai yi bacci sai a ɗauki amana daga zuciyarsa sai ya zama ta zama kamar tabo a cikin zuciyarsa mana kamar ah, wani abu da ya taɓa zama a guri to za a ɗan samu taban shi kamar mutum ya ji ciwo to bayan wannan ciwon ya warke za a samu tabo
ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل
sannan mutum sai ya yi bacci idan ya yi bacci sai a ɗauke amanar daga zuciyarsa sai dai ya zama cewa tana da wata alama kamar ta kanta mutumin da ya aiki wani abu ya fito masa a hannu to kamar hakan shi ma zai kasance كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء kamar mutumin da ya ɗauki garwashi ne ya ɗora shi akan ƙafarsa to idan ya tunkuɗa wannan garwashin ya faɗi to gurin zai kumbura za ka zaci akwai wani abu a ciki alhali kuma fafalolo ne
ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله sannan a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki tsakuwa sai ya jujjuya ta akan kafarsa
فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة عفوا ثم أخذ عصاة
ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله sannan sai ya ɗauki tsakuwa sai ya jujjuya ta akan kafarsa
فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة sai ka ga mutane sun wayi gari suna saye da sayarwa da wuya a samu wanda yake iya yin amana yadda ya kamata
حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا har sai ka ji ana cewa a ƙabilar wane fa akwai wani mutum mai amana
حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان har a dinga cewa kai wannan mutumin mutum ne mai jarinta mutum ne mai wayo mutum ne mai hankali tare da cewa babu ko da kwatankwacin ƙwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa
ولقد أتى علي زمان وما أبالي أن يكن بايعت
wani zamani ya zo min ban damu da dawanai ciniki ba
لئن كان مسلما ليردنه علي دينه idan musulmi ne to addininsa zai sa ya dawo da abin da ya ansa ko kuma yake wajen shi wanda ba na shi ba وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه idan ya kasance ba na sare ko kuma ba yahude to wanda yake aiki a kansa ko kuma wanda yake kula wajen an so abin da ake ansa daga wajen shi zai dawo da wani abin da ya ɗauka ko kuma yake wajen shi
وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا amma yau babu wanda zan iya cinikayya da shi sai wani da wani
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا an karɓo daga huzaifa da abu huraira allah ya yarda da su suna cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa يجمع الله تبارك وتعالى الناس allah maɗaukakin sarki zai tara mutane
فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة sai mu'minai su miƙe har a kusanto musu da aljanna فيأتون آدم صلوات الله عليه sai su je wajen annabi adam tsira da amincin allah su tabbata a gare shi فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة sai su ce ya babanmu ka nema a buɗe mana aljanna mana فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم sai ya ce wai ba zanubin babanku ba ne ya fitar da ku daga aljanna لست بصاحب ذلك ni ban cancanci wannan abin ba اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله ku je wajen ɗana ibrahim badaɗin allah قال فيأتون إبراهيم فيقولون فيقول إبراهيم sai su je wajen ibrahim sai ibrahim ya ce لست بصاحب ذلك ainihi wannan ba aikina ba ne ban kai matsayin da zan yi wannan ba إنما كنت خليلا من وراء وراء ainihi na kasance bada'i ne amma na cancan baya
i'midu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima ku je wajen Musa wanda Allah ya yi zance da shi,
فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك sai su je wajen annabi Musa sai annabi Musa ya ce, ai ni ban cancanci na yi wannan ba.
اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه Ku je wajen annabi Isa wanda yake kalmar Allah ce, kuma rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta.
فيقول عيسى لست بصاحب ذلك Sai Isa ya ce, ai ni ma wannan ya fi ƙarfina.
فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له sai su je wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sai ya miƙe sai a ba shi izini, وترسل الأمانة والرحم sai a turo da amana da kuma zumunta.
فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا Sai su tsaya a gefen siraɗi guda biyu, wata tana dama wata tana hagu.
فيمر أولكم كالبرق Wani daga cikinku zai wuce kamar walƙiya.
قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق
sai na ce ina fansarka da babata da babana wanne abu ne yake kamar walƙiya
قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ya ce ba kwa ganin yadda walƙiya take wucewa ne kuma ta sake dawowa kamar kyaftawa ido
ثم كمر الريح akwai kuma wanda zai wuce kamar yadda iska take wucewa ثم كمر الطير akwai wanda zai wuce kamar yadda tsuntsu yake wucewa وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم mafi tsananin mutane su ne waɗanda za su tafi gwargwadon ayyukansu.
ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول Annabinku sallallahu Alaihi wasallam yana tsaye a kan sira'i yana cewa, رب سلم سلم Ya Allah a sauƙaƙa a sauƙaƙa, حتى تعجز أعمال العباد har za ka ga ayyukan bayi sun kasa.
وحتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا Za ka ga mutum ya zo ba ma ya iya tafiya sai kawai jan ciki.
وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به a gefen sira'i kuma akwai wasu ƙarafuna waɗanda suke bautar mutane waɗanda aka sakare su aka rataye su suna fauce wanda aka umarce su da shi فمخدوش ناج
akwai wanda za a ga ƙarfen ya ɗan cuskure shi amma sai ya samu ya tsira ومكدوس في النار akwai wanda kuma zai faɗa cikin wuta
والذي نفس أبي هريرة بيده na rantse da wanda ran abu huraira yake a hannunsa
إن قعر جهنم لسبعون خريفا zurfin jahannama ya kai tafiye shekaru saba'in رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي رضي الله عنهما قال an karɓo daga abi khubayb abdullahi bin zubair bin al-awwam ba quraishi yana cewa
لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني lokacin da zubairu Allah ya yarda da shi ya tsaya a fagen yaƙi ranar jamal sai ya kira ni فقمت إلى جنبه sai na tsaya a gefensa فقال يا بني sai ya ce min ya kai ɗana إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم yau fa ba wanda za a kashe sai ɗayan biyu ko dai azzalimi ko wanda aka zalunta وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما ni ina ganin yau za a kashe ni ina matsayin wanda aka zalunta
وإن من أكبر همي لدين
abin da ya fi damuna shine bashin da yake kaina
أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا shin kana ganin bashinmu zai rage wani abu daga cikin dukiyarmu
ثم قال يا بني
sannan ya ce min ya kai ɗan ƙaramin ɗana بع مالنا واقض ديني
ka ciyar da dukiyarmu kuma ka biya bashin da yake kaina
وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث
sannan kuma ya yi wasici da ɗaya bisa ukun dukiyarsa ɗaya bisa ukun ɗaya bisa ukun sa kuma ya yi wasici ga ɗayan abdullahi ɗan zubair
قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك ya ce in dai ya kasance wani abu ya ragu daga dukiyarmu bayan ka biya bashi to ɗaya bisa ukun abin da ya ragu na 'ya'yanka ne
قال هشام وكان ولد عبد الله قد رأى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات
hisham bin urwa yake cewa ɗan gidan abdullah ya ga wasu daga cikin 'ya'yan zubair a lokacin yana da 'ya'yaye guda tara da kuma 'ya'ya mata guda tara قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه yake cewa sai Zubairu ya ci gaba da yi min wasiya da bashinsa
ويقول يا بني yana ce min ya kai ɗana إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي in ka kasa biyan basussukan nan to ka nemi taimako wajen shugabana
قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك ya ce wallahi ban fahimci abin da yake nufi ba har sai da na tambaye shi na ce babana wai wane ne wannan shugaban naka قال الله sai ce Allah yake nufi قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه ya ce wallahi ban taɓa shiga wata sarƙaƙiya lokacin da zan biya bashinsa ba face sai na ce ya shugaban zubair ka biya masa bashinsa sai ka ga al'amura sun warware فيقضيه قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين yake cewa sai aka kashe zubairu bai bar dinare ko guda ɗaya ba bai bar dirhami ko guda ɗaya ba sai ƙasa kawai ومنها الغابة daga ciki akwai wata ƙasa wacce take a can daji وإحدى عشرة دارا بالمدينة akwai kuma gidaje guda goma sha ɗaya da ya bari a madina ودارين بالبصرة da gidaje guda biyu da ya bari a basra ودارا بالكوفة da wani gida da ya bari a kufa ودارا بمصر da kuma wani gida da ya bari a misra قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم yake cewa basussukan da suke kan zubairu ba wai bashi ne wanda ya je ya ci ba a'a yadda al'amarin yake shine mutum ne zai zo ya bashi ajiya sai zubairu ya ce a'a wannan ajiyar da zaka bani sai dai ta zama a matsayin bashi saboda ina tsoron kar abin ya tozarta Abdullahi bin Zubair yake cewa Zubair bai taɓa zama wani sarki ko kuma a sanya shi ya zama mai karɓo wata dukiya ko kuma wani haraji wanda ake ɗorawa ƙasashen ah, da suke hannun kafirai ba. Yake cewa sai dai yakan iya riƙe wani muƙami a wani yaƙi da ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma tare da abubakar ko tare da umar ko tare da Usman Allah ya yarda da su.
قال عبد الله فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف yake cewa lokacin da na lissafa bashin da ake binsa sai na ga ya kai miliyan biyu da dubu ɗari biyu.
فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين Yake cewa Hakim bin Hizam ya haɗu da Abdullahi bin Zubair sai yake ce masa nawa ne bashin da yake kan ɗan uwana فكتمته وقلت مئة ألف sai na ɓoye masa na ƙi gaya masa haƙiƙanin abin
وقلت مئة ألف sai na ce masa dubu ɗari ne kawai فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه sai na ce sai hakim bin hizam ya ce wallahi ina ganin dukiyarku ba za ta iya biyan wannan ba
فقال عبد الله sai abdullahi bin zubair ya ce أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف sai ya ce to ya kake gani idan suka zama miliyan biyu da dubu ɗari biyu
قال ما أراكم تطيقون هذا sai ya ce ka ina ganin fa ba za ku iya wannan ba فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي idan dai kun kasa to ku nemi taimako a wajena
قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف
yake cewa zubair ya sayi wani daji akan dubu ɗari da saba'in
فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف shi kuma abdullahi sai ya siyar da ita akan miliyan ɗaya da dubu ɗari shida
ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة sai ya ce duk wanda yake da haƙƙi akan zubairu to ya zo mu haɗu da shi a daji
فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف sai abdullahi ɗan jafar ya zo wajen abdullahi bin zubair dama ya kasance yana bin zubairu dubu ɗari hudu
فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم
sai shi abdullahi bin jafar ya ce da abdullahi bin zubair in kuna so zan ban muku
قال عبد الله لا sai abdullahi ya ce a'a قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم sai ce to in kuna so zan iya bari bashi na ya zama shine na ƙarshe wajen biya
فقال عبد الله لا sai abdullahi ya ce a'a
قال فاقطعوا لي قطعة sai ce to ku yankan min wani ɓangare na wannan gaba قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا sai ce to mun baka daga nan zuwa can
فباع عبد الله منها sai abdullahi ya siyar daga ita
فقضى عنه دينه وأوفاه
na'am sai ya da ya sai sai ya biya shi baki bashinsa na'am
وبقي منها أربعة أسهم ونصف sai aka samu rabo guda hudu da rabi ya ragu bayan an biya shi bashinsa
فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة
sai je wajen muawiya bin abi sufyan a lokacin a tare da muawiya akwai amr bin usman da almunzir bin zubair da kuma ibnu zam'a
فقال له معاوية كم قومت الغابة sai muawiya ya ce masa nawa aka yi wa gaban nan kuɗi
قال كل سهم مئة ألف sai ya ce kowanne rabo an yi masa kuɗi dubu ɗari
قال كم بقي منها sai ya ce nawa ne ya rabu a ciki قال أربعة أسهم ونصف sai ya ce abin da ya ragu shine kashi hudu da rabi فقال المنذر بن الزبير sai munzir bin zubair ya ce قد أخذت منها سهما بمئة ألف sai ya ce na ɗauki rabo ɗaya akan dubu ɗari وقال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما بمئة ألف sai ce ni ma na ɗauki rabo guda ɗaya kan dubu ɗari وقال ابن زمعة قد أخذت منها سهما بمئة ألف shi ma ibn zam'a ya ce na ɗauki rabo ɗaya kan dubu ɗari فقال معاوية كم بقي sai mu'awiya ya ce to me ya ragu yanzu bayan wannan abin da suka ɗauka قال سهم ونصف سهم sai ya ce abin da ya ragu shine rabo ɗaya da rabi
فقال قد أخذته بخمسين ومئة ألف sai ya ce ni na ɗauke shi akan dubu ɗari da hamsin قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف sai shi kuma abdullahi bin jafar ya siyar da rabansa ga mu'awiya akan dubu ɗari shida
فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه lokacin da ibn zubair ya gama biyan bashin da yake kan zubair
قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا sai 'ya'yan zubair bin awwam suka ce ka raba mana gadon mu قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه yake cewa wallahi ba zan raba muku gado ba har sai na yi kuwa a lokacin aikin hajji ta tsawon shekara hudu in dinga cewa duk mutumin da yake bin zubairu bashi to ya zo mu biya shi فجعل كل سنة ينادي في الموسم yake cewa sai da ya zama kowace shekara a cikin shekaru hudu din nan yana yin kira a lokacin aikin hajji yana cewa shin akwai wanda yake da bashi a kan zubair فلما مضى أربع سنين قسم بينهم lokacin da aka yi shekara hudu yana wannan yekuwar bayan sun cika sai ya zo ya raba musu ودفع الثلث
sannan kuma ya ba da wannan ɗaya bisa ukun da zubairu ya umarce shi وكان للزبير أربع نسوة zubair yana da mata hudu
فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف kowace mace sai da aka ba ta gadon miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف duka dukiyar zubairu wacce aka samu bayan an biya kowa bashinsa ta kasance miliyan hamsin da dubu ɗari biyu رواه البخاري bukhari ne ya rawaito masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala a wani darasi za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh